من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مما يخلق دمير كل غيور لدين الله ويخوفه ويجعله في غم وهم وشدة هو فشو الشرك في هذه الأمة وانتشارها من عبادة القبور ودعوة غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله ووصف المخلوق بصفات الله تعالى وغير ذلك من أنواع الشرك والكفر كل ذلك باسم باسم التوصل وحب الأولياء واحترامهم والتبرك بهم ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذ يقول ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان أخرجه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تامة قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم أخرجه مسلم وقد دلت هذه الأحاديث يا عباد الله على أن للشرك القديم والوثنية البائدة عودة وانتشارا في آخر الزمان وقد تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بدأ الشرك القديم الذي ظن كثير من الناس أنه قد انقرض ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون ينتشر بجوار ما يفعله المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والأئمة والشهداء من الأعمال الشركية فمنهم من يؤمن بتماثيل الكفار فيقلدونهم في عاداتهم وتقاليدهم مثل السؤال من سندة الهياكل وبيوت الأصنام واللجوء إليهم في المعدلات والمهمة والمبهمات وهذه كلها من عادات الأنادك والمجوس التي انتشرت في المسلمين وقد تبين من ذلك أن الشرك يتسرب إلى المسلمين إذا هجروا القرآن والحديث إذ هجروا القرآن والحديث وتمسكوا بعادات الآباء والأجداد وتقاليدهم ومن أكثر أنواع الشرك انتشارا في هذه الأيام دعوة غير الله تعالى من الأنبياء والأولياء والصالحين بما لا يقدر عليه أحد إلا الله كتفريج الكربات وإنزال المطر والإرزاق وغير ذلك من أفعال الله تعالى فهذا شرك قد نهى الله عنه وحذر منه قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ففي هذه الآيات يبين الله تعالى أن ما يدعون من دونه لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولا التدوير الذي هو أحقر الأشياء وهذا من تنصيص النفي وعمومه إذ فكيف يدعون من دون الله ثم إذ فكيف يدعون من دون الله ثم إنهم لا يسمعون من يدعوهم ولو سمعوا على وجه, وجه الفرد والتقدير ما استجابوا لهم ثم هم يوم القيامة يكفرون بشركهم ويكون لهم أعداء وبعبادتهم كافرين هذا مآل كل من يدعو من دون الله الضلال ثم الخسارة وعدم إجابة الدعوة ثم البراءة والعداوة يوم القيامة وهذا هو الخسران المبين عباد الله إنه مهما على العبد وعظم شأنه عند الله تعالى لا يكون بحال من الأهوال إلى أن يعبد فالعبادة حق لله تعالى وحده لا شريك له فإياه وحده لا شريك له يعبد وإياه وحده لا شريك له يستعان كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فالأنبياء والمرسلون والملائكة والأولياء والصالحون فكل كلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وربى عليه أطفاله فمن ربى عليه أطفالهم فهو يقول لابن عباس رضي الله عنه وهو غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي عباد الله هذا هو الدين الخالص الذي ارتضاه الله تعالى ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وصار عليه هو وأصحابه الكرام وبه ينجو المرء من عذاب الله يوم القيامة فلا تغتر يا عبد الله بما يدعو إليه بعض الناس من دعوة غير الله تعالى باسم التوصل والتقرب إلى الله فإنه والله شرك وليس بتوصل لأن التوصل يكون بأسماء الله تعالى وصفاته وبالأعمال الصالحة وبدعوة عبد من عباد الله الصالحين الأحياء كما هو في آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يجب التنبيه عليه والتحذير منه ونحن في صدد التحذير من الشرك ما كان مليئا في كتب مشايخ ترك الصوفية من الاعتقاد بأن للأولياء القدرة على التصرف بالكون والحياة ومن ذلك أنه سئل التجاني عن القول المنصوب لعبد القادر الجيلاني وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن ونهو من أقوال القوم فقال ذلك أن الله ملكهم الخلافة العظمى واستخلفهم على مملكته تفويدا عاما أن يفعلوا في المملكة كل ما يريدون ويملكهم الله كلمة التكوين متى قالوا للشيء كن كان من حينه فلا يستعصي عليهم شيء في الوجود وقال إنياس قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني خليلا هكذا يقولون يا عباد الله والله تعالى يقول يا بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لذا فيا عباد الله لا بد من اجتناب هذه الكتب وما تدعو إليه والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك ينقوى أيوه دمر متولى الجماعة بالبركة tana jan kunne ne da tsoratarwa daga yin shirka da Allah madaukakin sarki musamman ma shirkan kiran wani Allah madaukakin sarki da roƙonsa a cikin abin da ba wanda yake da iko da shi sai Allah madaukakin sarki hakika ya ku yan uwa masu girma yana daga cikin abin da yake tada hankalin duk wani mai kishin addinin musulunci yake tsorata shi yake sanya shi cikin damuwa da tashin hankali shine yaduwar shirka a cikin al'umma yaduwar hada Allah da wani a cikin al'umma irin bautawa kabarurruka da kiran wani Allah maɗaukakin sarki da roƙon shi da ba shi sibobi irin na Allah maɗaukakin sarki da wani wannan na nau'ikan shirka da kafirci wanda ake yi a cikin wannan al'umma kuma abin takaici ana yi ne da sunan addini da sunan san Allah da san annabin Allah da sunan kaunar waliyai da bayin Allah da sunan neman albarkarsu wani sa'in kuma da sunan kamun kafa da tawassuli zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da su wanda babu shakka wannan ba tawassuli bane a babu abin da yake cike face shirka da Allah madaukakin sarki dama tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari yayin da yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai wasu daga cikin wannan al'umma sun koma sun haɗu da mushrikai sannan kuma sai wasu daga cikin kabilu wasu kabilu daga cikin wannan al'umma suna bautawa gumaka wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi haka nan ya zo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dare da yini ba za su tafi ba har sai an bauta wa lata da uzza mana an koma ana bauta wa gumaka sai nana Aisha ta ce ya manzon Allah ai na yi zaton cewa da Allah madaukakin sarki ya saukar da fadinsa shi da ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya don ya rinjayar da shi ya dora shi akan dukkan wani addini gaba ɗaya ko da mushrikai sun ki na yi zaton wannan aya da Allah ya saukar ya nuna wancan lokaci ya wuce ba za a koma gare shi ba sai manzo Allah ya ce a'a za a samu abin da za a samu gwargwadon yadda Allah ya so sannan sai Allah ya aiko da wata iska mai daɗi ta ɗauke ran duk wani wanda yake da daidai da kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa za ta ɗauke ran shi ya zama ya mutu sai a waye gare waɗanda za su rage a bayan ƙasa su ne a shiraran halitta waɗanda ba san Allah ba waɗanda ba san kalmar shahada ba sai su koma bautar iyayensu da kakanninsu bautar addinin iyayensu da kakanninsu wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wannan hadisi ya gwada cewa shirka da daddiya da aka yi a baya da ma'ana bautar gumaka za ta dawo ƙarshen zamani kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ne kuma sai ya faru bar ma kamar yadda muke gani yanzu shirka ta fara faruwa a cikin mutane da sunan kauna ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a dau haƙƙi na Allah madaukakin sarki sai a baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama in ka yi inkari ka ce ba daidai bane sai a ce baka kaunar annabi ko kuma a ce baka ganin daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a dau matsayi na Allah a baiwa wasu waɗanda ake cewa waliyai ne ko wasu waɗanda ake cewa jagorori ne ko wasu waɗanda ake cewa shahidai ne irin dai ayyuka na shirka kamar yadda muke gani bal ma abin ya kai akwai wanda suna yin imani da gumakan da kafirai suke bautawa suna kwaikwayon su cikin duk abubuwan da ake yi a wayi gari ka ga mutum a gaban kabari yana roƙon na cikin kabari yana ba da dukiya yana yin bakance yana zuba dukiyarsa yana roƙon wanda yake cikin kabari na san dukkaninmu mun ga irin wannan koda a cikin kwanakin nan da wasu mutane da suka sanya kabarin wani mutum da suke da awar shehu ne suna cewa rayuwa ta yi tsanani fetur ya yi tsada zumunci ya yanke don haka shehu kai mana abin da za ka yi mana dama ka yi mana kuma kana yi mana mun kawo kuka zuwa gare ka don haka muna roƙon a kama da mutane na Allah wannan abin da suke roƙa ba mai yin shi sai Allah Allah ne yake yayewa idan an samu damuwa Allah ne yake azurtawa idan an samu rashi Allah ne yake rayawa, Allah ne yake saukar da ruwan sama, ba a roƙon kowa wannan sai Allah, iya abin da za ka yi in shehu yana da rai, kana sa ran mutum ne da yake da matsayi gurin Allah, to ka je gurin shi ka ce roƙa mana Allah ba wai shi ya maka ba, dan shi ba zai iya maka ba, da haka wannan ba babin tawassuli ba ne, wannan shirka ne, wannan sabawa Allah madaukakin sarki ne, kiran wani Allah madaukakin sarki ne, shine abin da irin mushrikai suke yi, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo cikin su yana da'awa yana kira su ma suna kiran lata da uzza da waɗannan gumaka amma in an riga su ce ai muna kiran su ne dan su kai kukan mu ga Allah amma yayin roƙon su suke roƙa ba Allah madaukakin sarki ba to dan haka irin wannan shirka wanda yanzu ta yada a cikin al'umma yawanci wake-waken da zaka ji ana yi da sunan yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka je irin waɗannan wake-wake ne ana ɗaukar matsayi na Allah ana dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ana daukan matsayi na Allah ana dangana shi ga wasu mutane da ake cewa waliyai ne ko wasu nagartattun bayi sai ka ji ana roƙon su ko ana faɗa musu irin sibobi wanda na Allah ya madaukakin sarki ne shi kadai kina Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya yanke mana magana ya gaya mana waɗanda kuke kira kuke bautawa koma bayan Allah Allah ya ce daidai da abin da yake fatar da ke cikin bayan dabino ba su mallaka ma'ana in ka ci dabino wannan dan fatar mai mabe raunin nan da ke jikin kwallon ba su iya mallakar wannan ba su iya ba wani wannan ko su kwace irin wannan daga wani Allah ya ce kuma in kun kira su ma ba sa jin kiran ku inda za ku zo yanzu wannan da ya sa da kabari yana kira shi wannan da yake kwance a gurin baya jin abin da yake bada Allah ya ce inda kuma za su ji mukaddara mu ce ai suna ji suna jin abin da ake bada Allah ce masta jabu lakum ba za su amsa muku ba dan ba wanda ya sai wannan sai Allah sannan kuma ranar tashin alkiyama Allah ce za su kafirce wannan shirka dan duk wanda ya bauta wani Allah mala'ika ka bautawa ko annabi ka bautawa ko aljani ka bautawa ko mutum dan uwanka ka bautawa to ranar tashin alkiyama kai da shi za ku barranta daga juna shi zai ce babu kai babu shi kai kuma ka ce to ai kai na rike ce ni kuma ban sa ka ba ba ni na umarce ka ba da haka ka tafi can babu ni babu kai za a yi tsinan ne da juna saboda me saboda an yi abin da an zo gurin da babu wanda yake da cewa sai Allah madaukakin sarki da haka wani gurin Allah ya ce babu wanda ya fi bacewa fiye da wanda yake kira ko yake bautawa koma bayan Allah yana bautawa yana kiran wani koma bayan Allah wanda ba zai iya amsa masa ba har zuwa tashin alkiyama sun gaba daga wannan kira da suke musu sannan Allah ce an tada mutane ranar tashin alkiyama waɗannan da ake bautawa waɗannan shehunnai za su zama makiya ga waɗannan da suke bauta musu kuma za su kafirce daga bautar da suka yi musu da haka ranar tashin alkiyama za su ce babu su babu su kowa ma'ana zai farranta daga abin da aka yi a tashi dan an shiga wuta zai ce to Allah ya alkawari na gaskiya ne kuma ne muku alkawari kuka bi ni amma ba tilasta muku dai ba ba abin da ba abin da dai na dole sai kun bi ni da haka yau ba zan iya cetar ku ba ko ma ba za ku iya ceto na ba da haka dukkanin mu yanzu muna cikin azaba kuma ni na kafirce wa da abin da kuka hada Allah da ni da shi a ciki da haka duk wani wanda aka bauta kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama haka lamarinsa zai kasance tsakanin da wanda suka bauta masa wanda dai ya bauta wani Allah ya kira wani Allah cikin bukatun da Allah ne kadai yake iya yi to karshen shi shine bata ya zama matacce kamar yadda Allah ya faɗa sannan ga asara gashi kuma ba zai samu biyan bukata ba sannan kuma ranar tashin alkiyama ga barranta da gare shi da adawa tsakanin shi da wanda ya bautawa wannan shine hasara mabayyaniya ya ku yan uwa masu girma di yadda bawa ya kai da daukaka di yadda bawa ya kai da girman sha'ani a wajen Allah tun daga annabawa da manzanni da mala'iku da salihan bayi duka waɗannan babu yadda za su zama Allah babu yadda za su zama Allah shi yasa manzon Allah idan ya sujjada a sallah me yake ta subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki ma'ana shi ba Allah bane akwai ubangijin shi da ya halicce shi haka nan dukkan lamura manzon Allah Allah yake roka yana roƙon Allah madaukakin ko ranar tashin alkiyama da zai yi ceto zai je ya bi Allah da ya roki Allah ya kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi bawa ya zama Allah abin bauta bauta hakke ne na Allah shi kadai gare shi shi kadai yake bautawa kuma shi kadai yake neman taimako ake neman taimakonsa Allah ce fa'budillah mukhlishan lahuddin ka bautawa Allah kana mai tsarkake addini gare shi aradillahi dinul khalis tataccen addini tsarkakake na Allah madaukakin sarki ne haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki annabawa da manzanni mala'iku da waliyai da salihan bayi da shahidai dukkanin su bayi ne na Allah madaukakin sarki ba wanda zai fita daga wannan tsari na bauta ya zama Allah Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wanda duk yake cikin sammai da kasai kowaye ranar tashi alkiyama zai je wa Allah yana bawa da haka Allah ne ya mallaki dukkan wani wanda kake gani yana da wani abu Allah ne yake da siba ta tasarrufi ta juya duniya ta mulki ta iko ta girma babu wanda yake da irin na Allah madaukakin sarki wannan shine aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai shi shine abin da ya dora ƴaƴansu kanana ƴaƴan sahabbai haka manzon Allah ya tarbiyantar da su a hadisi manzon Allah yana cewa Abdullahi dan Abbas manzon Allah ce mai ya kai karamin yaro in zaka roka ka roki Allah in zaka nemi taimako da agaji ka nema a gurin Allah manzon Allah ce ka sani manzon Allah ce mai ka sani al'umma da za ta haɗu gaba ɗaya a kan su amfane ka da wani abu komai kankanta shi to ba za su amfane ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta da ma naka ne haka nan ka sani da za su haɗu gaba ɗaya a kan su cutar da kai da wani abu ba za su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka an ɗauke alƙaluma takardu sun bushe wannan shine aƙida da ya wajaba kowa ya dasa wa ɗan shi miji ya dasa wa matar shi mata ta dasa wa ‘ya'yanta haka nan kowa malami ya karantar da ɗaliban shi cewa haƙƙin Allah na Allah ne ba wani bawa da zai zama Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa wannan shine addini tatacce shine addinin da Allah ya yarda da shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira zuwa gare shi da shi ne mutum zai tsira daga azabar Allah ranar tashin alkiyama da kada ka rudu da abin da wasu ke faɗa su ce ai tawassuli ne ai kamun kafa ne ba a kamun kafa da roƙon wani Allah ba a kamun kaba da roƙon wani Allah ana kamun kaba wajen Allah da sunayen Allah da sumomin Allah Allah ina roƙon ka kasancewa ka Ar-Rahman Allah ina roƙon ka kai ne Ar-Rahman kai ne Ar-Rahim kai ne Al-Malik kai ne Al-Malik kai ne kaza Allah ka bada kaza ka roƙi Allah da sunayen shi da sumomin shi ana roƙon Allah ta hanyar ayyuka na kwarai Allah aikin da dai na sallah Allah sallah da dai Allah idan ka kar Allah madaukakin sarki in na yi saboda kai Allah ka biya mun bukata ta kaza ana roƙon Allah ana iya neman addu'ar wani bawan Allah na kwarai da yake rayu a ce yi min addu'a ina da bukata a wajen Allah duk wannan babu laifi amma kuma a roƙi Allah da ma'ana abin da Allah bai ce a roƙe shi ba wannan ba a yi ba a roƙon wani Allah maɗaukakin sarki ya ku yan uwa masu girma waɗannan abubuwa da muke gani na yaɗuwar shirka da irin waɗannan abubuwa a cikin al'umma to suna da dalilai da suka haifar da su daga cikin dalilan da suka haifar da su akwai wasu littattafai da ake karantar da mutane ko kuma ake ɗebo abuwa daga cikinsu ana faɗa wa mutane daga cikinsu za a je a ɗebo irin waɗannan abuwa ko dai na karamomin ƙarya karamomin waɗanda ƙarya ne babu su sai a sawwara wa mutum cewa wani yana da kowane irin matsayi kai ban ma shi yake tasarrufi shi yake jujjuya duniya gaba ɗaya sai a ce ai duk wanda ya kai matsayi na kutubi to zai iya juyin duniya gaba ɗaya zai iya yin duk abin da ya ga dama da haka shi zai iya ba ku ruwa zai iya hana muku ruwa zai iya kawo muku sauki zai iya hana muku sauki zai iya kaza sai a dinga gaya wa mutane alhali duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke na ƙarya na shirme ba su da asali da haka irin waɗannan maganganu su ne suke haifarwa da mutane irin wannan sai a sawwara maka wali cewa ba mutum bane ce ai wali ma tashi yake daga siban mutum ya zama yana da siba irin ta Allah madaukakin sarki daga nan sai irin waɗannan abuwa su dinga ma'ana yaduwa babu ko shakka ko an ki ko an so gaskiya ɗaya ce littattafan sufaye tijjaniya kadiriya arusiya da irin waɗannan subayen cike suke da irin waɗannan maganganu na shirka cike suke da irin wannan karantarwa ta saba wa addinin Allah madaukakin sarki idan ka bi su zaka ga sunan burjik yanzu in ka dauki irin jawahirul ma'ani ka dauki littafin kashiful ilbas ka dauki diwani ka dauki menene suna nan cike da irin waɗannan akidu daga nan yake shiga zukatan mutane sai a wayi gari mutane suna shirka suna ganin cewa ai wannan abu daidai ne tunda an riga an karantar da su haka ga misali an an tambaye shehu tijjani cewa shehu abdulkadir yana cewa lamari na da lamarin Allah abu ɗaya ne dan in na ce kun ya kun bi za ta da na faɗa abu zai kasance yana amfani da kun fa ya kun ma'ana da ya ce kasance sai ya kasance sai aka tambaye shehu tijjani irin waɗannan maganganu bai za ka ce sai ya ce eh daidai ne ai Allah ya mallaka musu al-khilafatul uzma babban khalifanci ma'ana su ne suke khalifobi na Allah a bayan ƙasa da haka Allah ya mallaka musu ya ba su sakakken umarni da sakakken dama su ji abin da suke so sannan ya mallaka musu wannan kalma din da haka in sun ce kun sai abu ya kasance ba wani abin da zai wahala to za a zo a karanta mutane irin wannan sai Allah ya ba su irin wannan to ta yaya wanda ya ji irin wannan shi ba zai je ya roke su ba kaga zai koma yana roƙon su bayan kuma gashi Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa ba bane koyayye abu ne da Allah ya ta bayyana shi a wurare da dama cewa duk wanda ake kira koma bayan Allah bai da wani iko ba zai iya ba in Allah ya shafe ka da cuta ba bai yaye maka sai shi in Allah ya rabe ka da alkhairi ba wanda ya sai hana wannan alkhairi abubuwa ne da suke bayyana do a cikin alkur'ani haka nan in ka koma diwani irin waƙoƙin inyas zaka je na cewa kada khassani bil ilmi wat taswifi Allah ya kebance ni da ilimi da kuma at-tasrif da kuma jujjuya al'amura Allah ya bani wannan ya kebance ni da wannan da haka in kuntu kun ya kun bila taswifi in dai zan cewa abu kun to abin zai kasance da haka Allah ya bani wannan kaga me yake gwadawa yana da wannan iko da ya ce kun abin zai kasance to wannan kuma sabawa umarnin Allah ne sabanin abin da yake aqida ingantacciya abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban Allah madaukakin sarki shine mai wannan iko Allah ce bade samawati wal ardh Allah ne ya kirkiri halittar sammai da kansai wa idza qada amran in Allah ya hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah sai ce kasance abin sai kasance ma'ana lamarin Allah babu wahala da Allah ya ce abu kaza ya faru shikenan an gaba kun ga wannan anan Allah ya sanya wannan daga cikin aikin shi yana nuna kudura Allah da ikon Allah da cikin mulkin Allah a wani gurin Allah ce inna ma qauluna li shay'in faɗan mu ga wani abu Allah ce kadai abin da muke cewa ga wani abu idan aradna ku in mun nube shi Allah ce an naqula lahu kun fayakun kurin mu ce kasance sai abin ya kasance a wani gurin Allah ce inna ma amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka wannan siba ce ta Allah madaukakin sarki babu wannan adam da yake da irin wannan siba shi yasa in ka bibi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da sahabbai baya barin duk wata koba da za ta sa sahabbai su karkace su ɗau wani haƙƙi na Allah su bashi da manzo Allah ya gani sai ya hana sai ya fushi sai ya tsawatar da haka ko da kai kana ganin abin bai kai ba sai manzo Allah ya ce a'a wani ya zo ya ce ya sayyidana wa da sayyidina ya shugaban mu ya dan shugaban mu manzo Allah shugaba ne ba tantama a kai amma da ya da manzo Allah ya banci ya faɗa haka yana so ya wuce sai manzo Allah ya ce a'a ku faɗa abin da kuke faɗa bawan Allah manzon Allah kada shaidan ya jawo ni bawan Allah ne manzan Allah sai manzan Allah ya hana kun ga abin da ya faɗa daidai ya faɗa to amma in aka bar shi gobe kila zai zo ya faɗi wani abin da ya fi wannan sai manzan Allah ya ce a'a ka ce bawan Allah manzan Allah to irin wannan yana nan da dama wanda ya zo ya ce ya rasulullah in ka so Allah ya so kai da Allah in kuka so ma ya hada Allah da manzan Allah cikin mashi'a manzan Allah ya ce la ka ce kul ma sha Allah wahdahu ka ce in Allah ya so shi kadai dan me saboda aka tabi wannan ko ba za ta bi ta bude to haka manzo Allah yake kara tauhidi haka magabata suke kara tauhidi kuma samun tauhidi da ta Allah da bauta yana ɗaya daga cikin ko kuma in ce shi ne jijjiki shi ne jigo na samun kwanciyar hankali da zama lafiya a bayan ƙasa domin akwai shirka in akwai sabawa Allah to ba a yin rayuwa mai kyau a nan duniya haka kuma a lahira ba a zuwa a samu rayuwa mai kyau ubangiji Allah ya mana damdakatar Allah ya datar da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka kare mu daga shirka Allah ka kare mu daga bid'a Allah ka kare mu daga dukkan wani ma'asi Allah ka ba mu ikon tuba a cikin duk abin da muke wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu yan uwan mu da suka mutu a gobaran mai a garin Jigawa ɗaruruwan mutane ko mutum ɗari da wani abu na roƙon Allah ya musu rahma Allah ya gafarta musu Allah ya yabe musu kurakuransu waɗanda kuma suka samu rauni muna roƙon Allah ya ba su lafiya da dukkan wani mara lafiyar musulmi muna roƙon Allah ya ba shi lafiya da dukkan wanda ya riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya masa rahma muna roƙon hukumomi kuma su yi abin da ya dace wajen ganin rashin ci gaban faruwar irin wannan abu ta hanyar wayar da kan mutane da kuma ɗaukar duk abin da ya dace sannan kuma da ƙoƙarin ma'ana tallafa waɗanda suka shiga cikin wannan musiba muna roƙon Allah ya ba su dama su yi abin da ya cancanta Allah madaukakin sarki ka kare mu gaba ɗaya ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahama hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabi sa salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar da mu akan haka yana cewa wanda ya mun salati da Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk